sallallahu alaihi wa sallam daga Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kulakanawa wanda ke halin mutan rai daga cikin ku kalmar la ilaha illallah a wato ai zakkiru man halara ulmau ai ku tunatar zakkiru ku tunatar da wanda mutuwa ta zo masa la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah da an taquluha da za ku tunatar da shi ba cewa aka yi mutai da shi ce ne ba da kusan halin da yake ciki ba sai dai ku faɗe ta ku faɗi la ilaha illallah sun da rabin sauki da daga miliyan ku ko fa ya suna aku wanda wannan zai saba ta yi ku fa ya gudu ha in Allah ya nufa shi ma sai ya faɗa fa da kuna hatibat kalami fi duniya ta zama ita ce ƙarshen abin da zai faɗa a duniya sayin na ha ta jibu ma ha domin ita faɗi la ilaha illallah musamman a ƙarshen rayuwa tana rusa baki ɗayan abin da ya gabace ta minar hadaya na daga zunubai wai za ƙala ha mamatan idan shi wanda yake halin fitar rai ya faɗi la ilaha illallah sau ɗaya biyu turau to ya za a yi sai a daina faɗa kan a ce za a ci gaba da faɗa a gabansa bayan hakan nawa ba da hali kalamin ahar amma in yi wata maganar kuma bayan ya ce la ilaha illallah zukira sadiya sai a faɗi la ilaha illallah mara ta biyu bila da sauki ya daga miliya ta yin ɗiga biha har ya zama ya faɗa wal amru fi tasdini lil wujubi aw an-nadr al-mu'akkad wannan da aka ce na kino mauta kun dinnan yana nuna wajibi ne a hakan ko ko an so so da karka al'amru bi fa'al wa haya filu dole a gekatun waje da filman dole wanda saura da fado yake fada a cikin lokacin rawahu al-hamsatu wannan hadisin dukkan mutum da suna sun rawaito amma illa bukhari ya sai buhari ya sa muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah da sun rawaito shi an taɓa daga ma'azumin jabalin Allah ya ƙara yadda a gare shi ya karɓi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da zalla sallallahu alaihi wasallam yake wanda ka taɓa garasa ta zama la ilaha illallah to ba masu wajen shiga aljanna ne gari azabi ba tare da ya gabu da wata azaba ba wani musulmi musulma ta sarwa ma na abin ƙada la ilaha illallah kuma mata a zazalika illa da halar janna bayan da za a sami wani bawa na Allah da zai ce la ilaha illallah sannan ya mutu yana faɗan la ilaha illallah sai ko lalle ya shiga aljanna abu dawud ne da tumuli da hakim da ruwaito hadisin hakim ya ce hadisi ne ingantacce an gaba daga ummu salama Allah ya kare yadda a gare ta take manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka je zaman lafiya ko wanda ke halin mutane to ku ringa faɗan maganganu na kirki domin mala'iku suna cewa amin da ka duk magana ta fito daga bakin ku da abin da ka faɗa su mala'iku za su yi amin ta ce ya da abu salamata yi wa fati sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya umar salama ya ce ya rasulallahi hakika ba salama ya yi wa fashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace ya ubangiji yake gafara gare ni ke gafara gare shi kamar min kamar min da kyakkyawan karshe da a maimakon sa in samu wani miji na kirki wanda ya ce da shi yace yace ya faɗi koyon da manzo Allah yake in faɗa sai ubangiji ya bayan min da wanda yake ya ci min fiye da abu salama waye ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi mutum biyar duk sun ruwaito shi ban da buhari wato da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i sun ta ruwaito an karbo daga ummu salama take Manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Abu Salama hakika ganin sa ya kakkafo sai ya rufe masa idanun ya rufe wato ya sa tafin sa ya mai da idanun su karfe sannan ya ce shi rai idan su karbe shi sarki mai gani sai ya bi shi faranta na su min ali da wasu daga iyalin abu salama suka ɗaga murya da kuka sai ce ka kuce za ku yi addu'a mummuna ga kawunan ku kan ku yi addu'a sai ko ga kawunan ku ba sai ku da alheri sai ku da alheri domin mala'iku suna cewa amin akan duk abin da ka faɗa sannan ya ce ya ubangiji ina roƙonka kai gafara ga abi salama ka ɗaga matsayinsa a cikin bayanka wanda aka shirya da su ka zama kai ne mai kula da bayansa a cikin wanda ta saura na bayan nasa ya zama kai ne mai kula da kai gafara gare mu kai gafara gare shi ya ubangijin halitta ka yi dauka masa a kabarinsa ka haskaka masa a kabarin muslim ne ya ruwaito wannan hadisi wannan da mu tauje hulmutar an so a fuskantar da wanda yake halin fitar rai zuwa ga aljibla inda hakan zai yi da hadisi bai haƙi wa hakim saboda hadisin da bai haƙi ya ruwaito da shi da hakim a wasan wara umu ma'aruf wato shi bai haƙin shi ne almajiri hakim malamin sani amma kuma ana ganin wani wakacin ingantawar bai haƙi ko raunatarwarsa ta fi ƙarfi fiye da na hakim da وكم به تساهل حتى ولد فيه مناكب وموضوع يولد أو سر براء يكي براء وسيا براء معروف أن يوجهها شو أفكان تتكيل الجنة عن الجبلة شو إذا كان إن يعلو حالا فكره من الله صلى الله عليه وسلم يكي أصار يا داكي لباري وأن يملي يكي السنة yadda za a yi a sanya shirka karkararsa na dama tattarsa tana wajen aljibla idan da aka din yayi wato sai zamo kamar a nan kansa ya koma daga bangaren kudu kenan kai na kudu kafafun na arewa idan kuwa haka ba zai ba to a kwantar da shi rusa gargarin sa na hagun yana duban aljibla wato koma kan wajen arewa amma wato kafafun suna a wajen kudu alajin laifin a kwantar da shi bisa karkarinsa abin ya gagara to sai a sanya shi a kan bayansa a sanya kafafin sojin aljibla kansa yana abin dagowa ga aljibla a dago kan nasa yadda zai zama ko kaka ko yana kallon aljibla abin da za a fahimta daga abin da aka gabata ya gabata cewa an so zuwa wajen wanda ke halin fitar rai amma ma'abuta a fifiko da addini su sabtancanta a cikin suna wajen wanda ran nasu yake halin fita hakanan an so a yi magana da abin da zai sanya masa albishir wa lahu ya sanya iyalinsa ma albishir wasu ahulan an so a yi musu addu'a kyakkyawa ko shi ma kansa a yi musu addu'a don jera hasu gare su na gulobe don a kawo nutsuwa da satan idan dai aka ga alama idan aka ga alamun mutuwa sai a faɗi dalala da rabe sautin a da ɗaga murya ta shanar la ilaha illallah har shi wanda yake halin fitar ran ya faɗa idan ya mutu sai a rufe ga idanunsa a lullube shi a tari marar lazima da ruwa a aikata abin da yake lazimi a hakkinsa a yi masa wanka da sauran an kawo daga bakin lullube tsarin allah ƙarin dagare shi ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzana yake ku karanta surar yasin bisa wanda suke halin fitar rai daga cikin ku ai lazina halin rahumul mautu a wanda mutuwa ta zo musu bai ta da surar yasin ba su da surar yasin din nan ima ta yi zikirin da da abin da ta kunsa daga ambatan Allah da ala ya tashin aljiyama da aljiyama da aljannati da aljanna da wuta da abin da aljanna da wutan sauƙunsa dan kuma turayya sun ta kunshi wata haziri tsawatarwa daga fitinar shaidan alam a haji laikun ya bani adam Allah ta budu shaidan inna lakum aduwwun mubin wa nubudu ne hada tsaro sakin don kuma ita yasin ita ce zuciya a cikin qur'ani kamar yadda nan gaba zai zo gare mu a kallon qur'ani ai karatun da za a yi abu shar'antawa ce bisa wanda yake halin fitar rai kadai amma ba abu shar'antawa ba ce bisa wanda suka mutu haka wasu malaman suka faɗa bi ga aikin magabata mana ganta wannan shi ne zahirin abin da imam malik ya faɗa haka nan imamin shafi'i mazhabai da mafi yawa daga masu bin mazhabarsu amma imam ahmad da wasu a cikin malikawa da wasu a cikin hanafiyawa da wasu a cikin shafi'awa su tambayin a a a karatun qur'ani a bashiratawa ce ga wanda suka mutu wayan tafi wani da cewa za su amfana da ita don hadisin ya nuna umumi saboda kuma aikin al'umma a yanzu wannan shi ne maganar da suke ta fi fitowa fili wadda yake ya dace a ce an dogara da haka don dalilan da za a faɗa na farko mauda da aka ce mauda a hadisi nafsi ne a cikin wanda yake ya mutu yanke kai tsaye yana wata na'uduhu da aka ce mai tudin nan ana magana ne a kan mai rai almudar wanda yake halin fitar rai majazi ne shi ko majazi baya zuwa sai da wata karina a nan ko ba wata karina da za ta ayyana cewa majazin ne amma wannan magana ta sa mardoda ce akwai abu ba da yawa za a yi masa nadi to wannan maganar yadda kuka ji na kawo haka imam shaukani ya faɗa muhibbuddin tabari ya faɗa a aiki da umumin hadisin shi ya fitowa fili bari shi ne yake gaskiya saboda hadisin da zara kunni ya ruwaito wanda yake gabar gura ya ta ta kudu wallahu a hadmara goma sha ɗaya sannan ya ba da ladan wannan gurwar da goma sha ɗaya da ya karanta ga matattun da suke kwanci a wannan kaburburan a ba shi daga lada da adadin al'amwati idan wa'anda suke matattu a wannan wajen na biyu dalili na biyu cewa sauƙaƙawa yana daga hukuncin karatun ƙur'ani shi kuwa yadda ake bukata wato ga wanda yake halin fitar rai haka ma ake bukatar su ga wanda ma yake gaba ɗaya aiki ya riga ya mutu ya zo a cikin musulun firdaus malin majikin ya mutu ba wani wanda zai zo a halin mutuwa a kan tura yasin a gare shi sai ko ubangiji ya sauƙaƙa masa fitar rai imam ahmad ya kasance yace tare da mutane malamai sun kasance suna cewa idan aka karanta yasin ga wanda yake halin fitar rai akan sauƙaƙe masa biha da sababin karanta surat yasin din dalili na uku kiyasin sai salatin janaza bisa cewa ai an ce ana karanta fatiha ne a sallar janaza a wanda shafi'awa da hanabilawa suke kai yadda ma maulan mu sho'a mata tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zaba sho'a mata tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zaba cewa a sallar janaza a fara yin fatiha kafin a yi addu'a ga mamacin a cikin sallar janaza sabanin yadda yake ya fi shura a mazhabar malikawa da hanafiyawa ya zama yana cikin tsakiya za tu maula na shehi a madadin jami a cikin amma da shauki jami zaba a matsaloli na fito wanda za a ga sai dai Ahmad Sufairin musamman ya yi littafi a kan haka. To, idan ba haka ba, zai zama ta hakumi ne, ta hakumi ne tun da to ga shi sanda ya mutu ma an ce a karanta fatiha a sallar da za a yi masa, to ba na kafin a zo sallar ba. Shi ne a faɗa abu biyu iri ɗaya amma a wani. a ce wannan ga hukuncin sa wannan kuma ga wani hukuncin daban a baki ne a yi ta hakuri kenan yawa a faɗi magana ba tare da bin hujja ba na hudu dalili na hudu shine a kiyasta haka bisa sallama wanda ake neman a sallama nan ga matattu in an je ziyarar kaburbura wanda za a bayanin ta nan gaba idan wanda yake mamakin ya fito yana ɗaya ba su da sallamar da ake masa wanda yake daga zancen mutane me zai hana mamaci ya ɗaya ba hasu wani sabu me zai hana a faranta masa rai da zancen ubangiji jalla sha'anu huru lamarin sa ake umma dalili na biyar nutsuwa da rahama suna sauka a wurin da ake karatun ƙur'ani da shi mamaci ko da kuma wanda yake halin fitar rai ba da dukkan wani mahaluki suna cikin mafi tsananin bukata zuwa rahamar Allah wannan wakafin hakinsa aiki bayan walmai walmotar rukubar kullu mahalukin a haɗe wasalisa na shida dalili na shida kiyasi bisa salati da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama alhali shi ne wanda zikin halitta mafita halitta ya tafi tilka mana yana samun ƙara ɗaukaka a cika da Allah ya bashi da sauran sallar da al'umma take masa a rana a ce matattu su amfana da karatun Qur'ani amma wannan nukuda da shi da wannan littafin ya kawo game da cewa salatin da ake wa annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana amfanuwa da ita malamai da yawa sun ce ko kaɗan ba haka ba ne salatin da kake wa annabi amfanin kai kake samu ba shi ba yanda za ka kai shi abdulaziz da ba ya yi dogon bayani akan haka in an duba littafin ibrahim haka da maulama shabat zani radi Allah ta'ala mu ya ce faɗan wannan maganar ai ba daidai ba ne ai kuskure ce dole wanda suka tafi sun kawo baitocin su wa sa'ahu bi annahu yantafi'u bi zissalati sha'nuhu murtabi'u wa sa'ahu bi annahu yantafi'u bi zissalati sha'nuhu murtabi'u to amma ta ce wannan kaulin rauna ne ba haka ba ne kai kike amfanuwa da salatin da kake nan yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadata daga salatin ka da salatin wani kama kowa salatin da Allah yake masa ai ya ise shi salatin da malaiku suke masa ai ya isa na bakwai abin da zai zo a cikin farnar Qur'ani cewa wani mutum yana cikin tafiya ma a rukatin tare da wasu ayari abokan tafiya sai shi mutumin nan ya sa ya kafa hemarsa rumfarsa gindin wani kabari sai san cewa a gindin kabari ne ya kama ya rumfarsa sai ji wani mutum a cikin kabarin yana karanta tabaraka da zai je da mulku har sai da ya kai karshen ta sai ya faɗi wannan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai maza Allah ya ce ai wannan surar da kaje yana karantawa ita ce mai karewa ita ce mai zirarwa tunji tana tsirar da shi daga azabar kabarin idan karatun qur'ani daga wacce ya tabbata a kabarinsa namna min al-hayy ala al-qabr me zai sa mu ce za mu hana ta daga me rai a kabarin bari shi ya fi kamata ma a dan fifi kwansanin shi har yau yana gidan takalifi tare da dalilan da suka gabata wanda yake ba haka ba kenan a iya cewa bai da dalili abin sananne a shari'a cewa korewa wani ibata da tabbatarwa a ce abu kaza babu shi a shari'a ko a ce abu kaza akwai shi a shari'a to labu da lahu mamin dalili ba makawa sai sun an tsaye da dalili a kai a ba dalili ko ba wanda ya ce ba a yi ba ko dai imam malik da imam shafi da suka ce san san kada a kai kada a yi haka to wannan hadisin bai inganta ba ne a wajen su da yake cewa kira'u ya fi yin alamar taku ku karanta ya fi yin ga matattunku idan ba haka ba da kala dihi da sun tafi a kansa na abin da yake ya yi shura daga baki ɗayan su biyu cewa kowannen su ya ce idan hadisi ya zo tabbatacce to ni a kansa nake tafi da komai nawa bari aikin magabata la yuhassis umuman hadisi baya tasisi ga umumin hadisi wannan fa sawabul firasi ne mai yake matakar ba a ba da ladan abin da aka karanta ga shi mamacin ba idan ku an ce za a ba da ladan ga mamacin sai zama wani nau'i ne na daga addu'a yanda fi biyar mai yito wanda matacce yake amfanuwa da shi yanke saboda abin da zai zo a cikin maganar tambayar kabari maza na ce ku nemi gafara ga dan uwanku wasu alula hu bi tasbihi ko roƙa masa Allah ya tabbatar da shi domin shi a yanzu ake tambayarsa shaɗo ubangiji ba zai zo ba a irin nan wa Allah sallin sani illa ma sa'a domin ita ta sauka ne a cikin al'ummun da suka gabata ko ko a'a ta sauka a wannan al'ummar amma tana daga ammi almasu wanda aka tafi sa da wani abu daban banda wanda abin da ya zo kamar sadaka da addu'a da kira'a karatu ko ko tana magana ne akan kafiri ikina dalilan da aka faɗa sun isa su wadatar ga wanda shi yake nufin adalci ta yi da masarin amma wanda shi abin da ya sa a gaba shine cewa ai ni ga abin da nake kai shi ya sa dole ko gaskiya ne to ya iya tafiya inda yake so a kaɗa ta sannan so shi yanke a tsariya ta wanda ke a fili za su zo a ƙarshen wannan kitabin ko a ƙarshen wannan babin a cikin maganar amfanuwar mutum da aikin waninsa in Allah ta'ala ya so to an kai ko rawahu abu dawuda abu dawuda ya mutu hadisin da nasa'i da imam ahmad da ibn da ibn hibbana yace hadisi ne ingantacce salamatu mawtul mu'min ko tana zo